الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 22 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 16 ga watan uku shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih kafin darasi na yau ba laifi insha Allah ta'ala idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am
ya zai a nan gurin ko kuma ta hudun ta wasu ya zai a nan gurin yana da ta kaba koro shi
wai karin bayani dangane da inda namiji yake idda an gane ko inda namiji yake idda shine lokacin da mutum yake aure da mace hudu ya saki daya saki wanda yake raja'i to baya halatta yayi aure dole sai ta gama idda shi ma a wannan hali cikin idda yake idan mai idda ce da jini in ta yi jini uku ta gama idda shi ma a ranar ya gama idda yake da damar da zai iya auren wata mata idan kwa ya isa ci in ma saboda dattijantaka ko kuma kuruciya ba ta jini kenan ran da aka cika wata uku daidai da sakin wannan mata ta hudu da yi to a nan ya halatta ya aure idan kwa kasancewar ya sake ta da ɗan jinjiri tana shayarwa a sanadiyar shayarwa al'ada ba ta zo mata to sai a bari har lokacin da ta gama yayi in al'ada ta zo mata ta yi jini uku sannan a wannan lokaci ya halatta ya aure wata mata amma fa in a gaggauce yake sai ya ya ƙara tura mata wani saki ya zamanto ya kai ƙarshe ya kai bango in da saki ɗaya ne ya mata ko biyu to sai ya cike mata lissafi idan ya cike mata lissafi wannan ta riga ta nisance shi ba matar shi bace ba a ran nan ma in ya samu wata mata yana iya aure amma matukar saki ne wanda yake raja'i saki ɗaya ko saki biyu to bai ya halatta ya aure sai ta gama idda saboda duk lokacin da mace take cikin idda matsayinta mata ce ta aure ga mijin da ya sake ta dan mace ba ta nisanta daga mijin da ya sake ta dole sai ta gama idda in dai ba kulu bane ba aka yi an gane in mai ciki ce ko ya sake ta sai ran da ta aihu kamar misali yana da mace hudu sai ya saki daya wannan wadda ya saki tana da ciki sabon ciki misali to sai ran da ta aihu sannan ya halatta ya auri wata mata saboda matukar tana da ciki a matsayin matar shi ne in dai ba saki bane ba wanda yake bayin sai ran da ta aihu sannan ya halatta ya auri wata mata wannan mahalli shine mahalli daya daya wanda malamai suke jefa tambaya a ina ne namiji yake idda sai mu ce lokacin da yake da mace hudu idan ya saki daya saki wanda yake raja'i bai ya halatta ya aure sai idan ta gama idda na
mutum ne ka game da shi a kasuwa ko wani cikin mota to ban san shi ba bacin rai ya gama kuka rabu cikin bacin rai wani yana kuma tana ba ka kun ƙara gama ba yana iya tsaya zaman gaba wannan
wani misali kuka samu hayaniya da mutum kamar misali a cikin hali wanda yake na tafiya kuka rabu takan iya yiwa kuma ba za ku sake gamuwa ba za a iya kiran wannan hali gaba ba a kiran shi gaba mutumin da kuke haduwa da shi yau da gobe kuke cuɗanya da juna ka gan shi ka kau da kai shi ya ganka ya kau da kai wannan shi ne ake kira da gaba kamar yadda hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa ka haɗu da ɗan uwanka kai ka kau da kai shi ya kau da kai ba sallama ba wata magana saboda wani abu na rashin zutuwa ya gudana tsakankanin ku to wannan ita ce gaba wanda haramun ne ta wuce kwana uku bakin iya kwana uku kuma halaka ne wanda in ta wuce kwana uku ayyukan ku ba a karba sai in kun sasanta tsakankanin ku na'am yawa wai kamar in mutuwa ce ta yi ita mata ita matar ta hudu misali in mutuwa ce ta yi in ta rage ta mutu ai aure ya katse a ran nan ma kana iya aure in mutuwa ce ta yi bare a eh yawa wannan kuma hallo mahalli na biyu misali kai ne kake aure da mace sai ka ga kanwarta kake so sai ka saki ita wannan wadda kake aure da ita domin ka auro kanwarta to bai ya halatta ka auro kanwar dole sai ta gama idda wannan shine mahalli na biyu an gane inda namiji yake idda kenan sai mu kara kiyaye shi kenan kai ne kake aure da mace sai ya zamanto kaga kanwarta kake so kenan sai ka sake ta in dai ba saki bane ba wanda babu sauran igiyar aure tsakaninka da ita to bai ya halatta ka auro wannan kanwar dole sai in ta gama idda haka nan misali kai ne kake aure da mace sai ka ga yar uwarta ko kanwar uwarta sai kake son ka auro kanwar uwar ko yar uwar sai ka sake ta to haka nan bai ya halatta ka auro ta sai in in ka in ta gama idda saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi ya haramta mana hada tsakanin mace da yar mahaifiyarta ko kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifinta ko kanwar mahaifinta a lokaci daya sai dai in ɗaya ta gama idda ma'ana ka sake ta in ta gama idda ka auro ɗayar haka kenan yan uwa biyu an gane ya da kanwa bayya halatta ka hada su a lokaci daya kamar yadda Allah ya ce mana wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf an haramta muku hada tsakanin mata yan uwan juna in ma yan uwa kai uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya uwa kowa da tashi ko kuma uwa ɗaya uba kowa da nashi haramun ne ka hada su a lokaci guda sai dai in ka saki wannan in ta gama idda sannan ka auro wata domin wannan tana cikin idda matsayin matarka take sai dai yan saki ne wanda yake ba'i na'am a eh na'am kamar me kake cewa mutum masbuki aka bar shi da raka'a daya wai misali sallah azhar ce ka tabbata an rigaye ka da raka'a daya lokacin da sallah ta cika liman shi sai ya ki zama sai ya tashi zai kawo ta biyar shimbin shi za ka yi ko kuma zama za ka yi ka yi jiran shi idan ya dawo ya salamce sannan ka tashi ka ci ko abin da ya rage maka bai ya halatta ka bi shi matukar kasan kari ne zai yi in gane ko zama za ka yi idan ya dawo ya salamce sannan a wannan lokaci in kabli ya yi sai ku yi tare da shi in ba a ya yi an gane sai ka jinkirta wannan ba'adi in ka ci ko raka aka ɗewa da ta rage maka sannan sai ka yi sujada darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu zaka mun tsaya karshen wato babi na sha takwas yau insha Allah ta'ala kai tsaye za mu tashi wato farkon babi wanda yake na sha tara wanda shi babi na sha takwas na bayani ne dangane da kasancewar sadaka da hannun dama kamar yadda baban da ya biyo baya babi ne wanda malam ya yi shi haka a sake ba tare da tarjama ba wanda ka'ida duk lokacin da malam ya yi babi ba tare da tarjama ba to yana da alaka da baban da ya gabata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa hannu maɗaukaki ya fi hannu makaskanci wannan kenan abu a dunkule sai ya nuna mana cewa hannu maɗaukaki shine hannun da ke ciyar da dukiya hannu wanda yake makaskanci shine hannu wanda yake wato mai roƙo an gane ko a wata riwaya kenan hannu wanda yake mai amsa saboda duk lokacin da mutumin da zai cire wani abu daga cikin dukiyar shi ya bada fi sabilillahi to yafi wanda yake mai karba tare da cewa bayani da ya gabata hannuwa kala biyar ne kamar yadda suka tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato lamba na farko shine hannun ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah ke cewa yadullahi fawqa yadil mu'di hannun Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sama da hannun mai bayarwa shi kuma hannun mai bayarwa kenan shine zaka sanya a layi na biyu sannan sai yadil mu'uba alaihi kenan hannun wanda ake ba na hudunsu shine hannun wanda shi zai roka ka roka a baka wannan shine a mataki na hudu na biyar ɗinsu shine hannun wanda in an roke shi zai hana shine kaskantaccen su daga ciki to kai zai za mu tashi babi na sha tara قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب المنان بما أعطى لقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukuncin mutumin da ke gora ma jama'a dangane da abin da ya ba su lafazin almannan sigatul mubalaga ne ma'akuzin ne min alman idan aka ce almannu wato shine gori ko kuma a hausa ka ce kwarkwara duk da cewa gorin ma dai hausa ne ma'ana ka ba mutum abu kuma sannan ka gura masa idan aka ce almannani kenan wanda ya kai gaya a wajen gura ma jama'a dangane da kyautar da yake musu shi ne za mu ga menene matsayinsa shin yana da sakamakon lada akan abin da ya ciyar ko kuma ladan ya zube shi ne malam ya ce li kaulihi ta'ala domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don ɗaukaka addinin Allah sun malayu tibi'una ma an faƙo mannan wala aza sannan ba sa biya ma abinda suka ciyar da shi na dukiya mannan wato da gori wala aza ko cutar baka ubangiji ta'ala ya ce lahum ajruhum inda rabbihim sun cancanci sakamakon ladansu a wajen ubangijinsu ita ce aljanna wala khawfun alaihim babu tsoron komai a kansu a gobe kiyama wala hum yahzanun kuma ba za su damu ba za su ɓata rai su yi bakin ciki akan abin da suka baro bayan su a rayuwa ta duniya wannan kenan Allah yana bayanin mutanen da suke ciyar da dukiyarsu don ɗaukaka addininsa sannan ba su biya ma wannan abin da suka ciyar da shi na dukiya da guri ko kuma cutar baka menene cutar baka ka ba mutum abu sannan kuma ka gaya masa magana kai masa soki da sauransu an gane ku duk irin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke zubar da ladan sadaka kenan ana kiran su muhubi batul a'mal abubuwan da suke zubar da ladan ayyuka gora ma jama'a sannan kuma da cutar baka kasancewar ita wannan aya tana bayani akan ciyar da dukiya to shi kuma malami ya ce babul mannani bi ma a aba lafazin a aba shi koma a kuzu ne min al'adiyya to a nan mutumin da ya ciyar da dukiya fi sabilillahi ga cewa ya gura ma jama'a ko ya yi cutar baka ya zubar da ladan ina ga wanda ya ɗauki abu ya bada a matsayin kyauta kenan min babu aula wanda ya bada sadaka fi sabilillahi amma da ya biyo bayan sadakar shi da gura ma jama'a ko cutar baka cewa ladan shi ya zube kamar yadda aya ta gabata ya ayyuhal ladzina amanu la tudilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir al aya cewa gura ma jama'a da cutar baka na ɗaya daga cikin abubuwan da ke zubar da ladan ciyar da dukiya to wannan wanda ya ciyar da dukiya fi sabilillahi in dai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu ya biyo baya ladan ya zube to ina ga wanda ya ɗauka ya bada kyauta wanda kyauta ita ai ba ma sadaka bace ba ka ba mutum kyauta ka taimaka masa sannan kuma ka gura masa kenan wannan kai ne mafi dacewa game da zubar da lada akan ma wanda ya ciyar da dukiyar fi sabilillahi to don haka kasancewar shi guri da cutar baka galibi sababin su in ma ya kasance mutum maruwaci ne ruwa ita take kai mutum ya ba mutum abu sannan ya gura masa yasa saboda shi maruwaci ko mun kankantar kyauta da zai dauka ya bada ko sadaka to shi fa abu ne mai girma a cikin zuciyar shi idan ya dauki dala ya baka to gani yake kamar ya dau miliyan guda ya baka an gane ko sannan shi kuma mutumin da yake da ji da kai da nuna isa idan ya taimaka maka shi a iya ganinsa kawai shi ke sama da kai komai yana iya faɗa maka wanda dai duk abin da yake haifar da wannan shine wauta da jahilci ka taimaka ma mutum sannan ka gura masa ko kuma ka gaya masa magana to don haka bayan abin da ya gabata da na kwadaitarwa game da ciyar da dukiya nan malam sai ya biyo baya da cewa duk mutumin da zai gora ma jama'a akan abin da yake ciyarwa na dukiya to wannan ya zubar da ladan shi ba zai samu sakamako a gobe kiyama waɗanda suke samun sakamako a gobe kiyama akan abin da suka ciyar da shi na dukiya su ne waɗanda suka nisanci waɗannan cututtuka biyu almannu wal aza don haka ya ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi waɗanda ke ciyar da dukiyar don ɗaukaka addinin Allah thumma la yutibi'una ma anfaqu mannan wala aza sannan kuma ba sa biya ma abin da suka ciyar da shi na dukiya da guri ko kuma cutar baka ubangiji ta'ala ya ce lahum ajruhum inda rabbihim sakamakon ladan su na ga ubangijin su a gobe kiyama wala khawfun alaihim babu tsoron komai a kansu a gobe kiyama wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki akan abin da suka baro baya a rayuwarsu ta duniya kenan dai anan abin da muke so mu gane duk mutumin da ke ciyar da dukiyarsa in ma bangaren sadaka ko bangaren kyauta to wajibi ne akan shi ya nisanci waɗannan abubuwa biyu babu man a habbata ajilar sadakati min yaumiha wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wanda ya so gaggauta sadaka tun a yinin da kake da damar yinta ma'ana daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa bayyada cewa in dai kana da damar yin sadaka a yau ka ce sai gobe duk lokacin da ka samu dama to yi gaugawa ka gabatar qala haddathana abu asim huwa an-nabiy an umar ibn sa'id an ibn abi mulaika anna uqbata ibn anna uqbata ibn al-harith radiyallahu anhu haddatha annahu qala صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته wato ukuba ibn al-haris Allah ya kara masa yadda ke cewa mun yi sallah ta la'asar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallah ta la'asar tare da mu salam cewa ke da wuya fa asra manzon Allah sai ya tashi da maza ya ringa ketara wuyayen jama'a thumma dakhala albayta manzon Allah ya shiga cikin gidan shi falam yalbath an kharaj manzon Allah bai yi jinkiri ba kuma sai gashi ya fito faƙult sai na ce da shi kaka haka ya rasulallah ko kuma jama'a suka ce yaya haka ya rasulallah ma'ana hankalin su ya tashi sun ga sabanin abin da suka sani na ɗabi'ar shi wanda in a ya saramce daga sallah na daukan tsawon lokaci yana azkar to wannan lokaci ko da gama sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye sai ya tashi fagat ya shiga cikin gida bai dan samu jinkiri ba kuma sai gashi ya fito da ya fito duk hankalinsu a tashi aka ce masa yaya haka lafiya shine manzo Allah sai ya ce kuntu khallabtu fil baiti kibran min as-sadaqa manzo Allah ya ce na kasance na bar wani zinare na sadaka a cikin gida fakarihitu an ubayyitahu dan haka yace ina kyamar wato ya kai dare ba tare da na sarrafa shi ga waɗanda suka cancanta ba fakasamtuhu don haka na je na raba shi ne na bada shi a ba duk waɗanda suka cancanta a basu na mabukata kaga kasancewar a nan yana cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salam cewa ke da wuya ya tuna cewa ga abin da yake ajiye a cikin gida dukiya ce da aka kawo ta ta zakka to sallah ce kuma ta la'asar yana tsoron cewa dare yayi wannan dukiya ta kwana bai raba ta ba ga waɗanda suke mabukatanta domin lafazin an ubayyitahu ma'ana in barta ta kai dare ba tare da na raba ba manzo Allah ya ce shine sanadiyar abin da yasa ko gana tashi kai tsaye to wannan yana nuna mana gaugawa akan ayyuka na alkhairi duk wani aiki na alkhairi matukar ka samu dama to karka bari damar nan ta koci saboda kasancewar yanzu kaddara cewa dukiya ce kaware za ka ciyar da ita fi sabilillahi wannan dukiya akwai wasu illoli kamar guda uku wanda sukan iya samunta abu na farko wata musiba tana iya bujiro ma wannan dukiya ta hallaka ta kafin kai sadakar abu na biyu wasu bukatu sukan iya bujiro maka wanda za su hana ka ciyar da wannan dukiya ka zamanto kai ma wato mabukaci ne game da ita sannan kuma akwai babban al'amari ita ce mutuwa wanda in ka rage ka taka burki shikenan dukiya ba taka bace ba kafin ka mutu ne in ka gabatar da ita take matsayin mallakar ka haƙƙinka ne amma idan ka rage ka mutu ba maganar ka ɗauki wani abu ko da ma ka ce a yi wani abu da dukiyarka to ba za a yi ba dole ɗaya daga cikin kashe uku za a ɗauka a shine za a maka abin da kace a yi shi ma kuma sai in ya dace a yi don haka kasancewar duk lokacin da mutum ya samu damar aiki na alkhairi to kar ya bari wannan dama ta kuce masa don haka ba a buƙatar a taswir akan dukkan wasu ayyuka na alkhairi sai zuwa jimawa sai zuwa jimawa to irin waɗannan abubuwa za su bujiro kasancewar su sha makance tsakaninka da wannan aiki wanda yake na alkhairi to don haka kasancewar a nan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye yana salam cewa ya tashi ya shiga cikin gida ya ɗauki zinarin ya bada ya ce a raba shi ga waɗanda suka cancanta sannan ya fito da ya ga hankalin sahabbai ya tashi kuma ya ce musu ga illar wanda a nan kasancewar duk lokacin da jama'a suka tada hankalinsu dangane da wani abu da suka gani game da kai wanda ya sha bamban da ɗabi'arka kaga cewa dai sun dan samu damuwa to ya kamata ka fahimtar da su cewa ga inda matsalar take an gane ku domin kasancewar a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga duk hankalinsu ya tashi ya nuna musu cewa ga abin da ya sa kai tsaye tashi ya shiga cikin gida don haka dai wannan babi abin da yake nuna mana shine mustahabi ne gaggauta yin sadaka da duk wani aiki na alkhairi ba a buƙatar mumini ya samu jinkiri wanda kar mu manta bayani ya gabata ayoyi na alkur'ani sun wuce a lissafa waɗanda suke kwaɗaitar da muminai akan gaugawa a cikin ayyuka na alkhairi wanda ɗaya daga cikin su faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wadda ke cikin suratul baqara da suratul ma'ida shine fastabiqul khairat ubangiji ta'ala yace ku yi rigaye rigaye zuwa ayyuka na alkhairi dan ko haka kuma sifa ce ta mu'minai shine ubangiji ta'ala yake cewa ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun mu'minai sune waɗanda suke gaugawa a cikin ayyuka na alkhairi game da ayyuka na alkhairi Allah ya ce rigaye rigayen juna suke don haka wannan mahalli shine mahalli daya daya wanda muminai suke iya yin takara akan al'amari wanda yake na alkhairi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun babu tahrili ala sadaqati wash shafa'ati fiha wato wannan babi ne wanda ke zaburar da muminai akan yin sadaka wato da nema ma mabukata alhurma game da yin sadaka ma'ana ka nemi alhurma a taimaka ma wanda yake mabukaci kai ba ka amma ka san wanda yake da wanda matsayinka da mutuncinka in ka je kai tsaye za a iya ɗauka a taimaka masa wannan shi ma abu ne wanda ake buƙatar muminai mu zamanto akan haka idan mu muna da halin badawa mu bada idan ba mu da halin badawa mun san waɗanda suke iya badawa kuma muna da kima da martaba a wajensu sai mu je mu tsaya a taimaka ma wanda yake mabukaci قال حدثنا مسلم وابن إبراهيم قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي قال حدثنا عدي وابن زياد وابن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلك القلب والخرس قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا عبد الواحد هو بن زياد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبي هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة وابن سليمان عن هشام هو ابن أروى عن فاطمة هي بنت المنذر عن أسماء هي بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكي علي فيوكى عليك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنا عبده وقال لا تحصي فيحصي الله عليك عبد الله بن عباس الله يكرم musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito masallacin idi a ranar idi fasalla raka'ataini lam yusallu qablu lam yusalli qablu wala ba'd manzon Allah ya sallaci raka'a biyu amma kafin ya sallaci wannan raka'a biyu bai yi wata salla ba haka bayan gama idi bai yi wata salla ba an gane ko don haka anan sunna ce tarkiya duk mutumin da ya je masallacin idi in dai ba a cikin masallaci bane za a yi idin to sunna ce tarkiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar yayi nafila kafin a sallaci sallar idi kuma kar yayi nafila bayan an gama yana da damar da zai yi nafila amma sai in ya dawo gida zai yi nafila raka'a biyu kamar yanda hadisi ne sahihi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ya rawaito mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya gama sallar idi in ya dawo gida yana yin nafila raka'a biyu amma duk lokacin da ya kasance idi za a yi shi a musalla idan aka ce al musalla fili wanda aka keɓance shi domin yin sallah ba tare da gini ba to wannan baya dacewa a matsayinka na mumini ka yi nafila kafin a yi sallar idi ko kuma bayan gama sallar idi wannan matsayin shi bid'a ne kenan daina yin nafilar kuma sunna ne ita ce ake kiranta sunna tarkiya to don haka kasancewar shine ya ce fa salla raka'atai ne lam yusalli qablu wala ba'd manzon Allah ya sallaci raka'a biyu kafin wannan raka'a biyu bai yi wata sallah ta nafila ba haka bayan gamawa bai yi ba thumma mala ala nisa sannan bayan ya gama kutuba ga jama'ar maza manzon Allah sai ya karkata a wajen mata wa ma'ahu bilal tare da shi da bilal fawa'abahunna manzon Allah ya ji ya musu wa'azi an gane ku shine anan malamai suka ce dalili ne liman in ya gama sallar juma'a ma'ana ya je ya keɓanci mata da wani wa'azi wanda yake na musamman takaitattun kalmomi waɗanda suke masu jan hankali saboda mata suna buƙatar tunatarwa wanda har wani tabi'i yake tambayar sahabin yake cewa to me yasa limaman yau ba sa yi yake cewa rabu da su yake cewa sunna ce ta manzon Allah sai ce to me zai hana su su yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a lokacin na manzon Allah ya je da ya musu wa'azi wa amarahunna an yatasaddaqna manzon Allah ya umarce su cewa su yi sadaka wanda a cikin wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu yace na leka wuta na ga mafi yawan yan wuta ku ne wata mata ta tashi ta meke ta ce ya rasulullahi me yasa muka fi kowa yawa a wuta manzo Allah ya ce domin kuna butulce ma miji an gane ku ka shekarar dubu kana kyautata mata ran da ka mata ba daidai ba sai ta ce wace tsiya ka taba kulla ba manzo Allah ya ce irin wannan butulci shine ya kai ku kuka fi kowa yawa a wuta manzo Allah ya ce to amma ku yi sadaka domin sadaka garkuwa ce tsakanin bawa da azabar azaba a gobe kiyama shine ya ce fa wa amara kunna an yatasaddaqna manzon Allah ya umarce su cewa su yi sadaka kamar yadda yake cikin riwayar duka ya gabata Bilal a lokacin na ya shimfiɗa mayatinsa yake tarewa fa ja'alatil mar'atu tulqil quluba wal khurs wato mace daga cikin matan muminai zaka ga ta cire warwaranta da dan kunna ta jefa a cikin wannan mayafi na bila a irin nan ne malamai suka ce mace in tana buƙatar yin sadaka da wani abu na cikin dukiyarta ba sai ta tambayi mijinta ba saboda ana a kai tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu wa'azi kai tsaye suka ringa cire kwandigga da warewari da dan kunna suka ringa sakawa a cikin mayafin bilal a nan abin da muke so mu gane iya alakar hadisin da babu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su cewa su yi sadaka wannan kwadaitarwa ne da zaburarsuwa domin umarnin ba umarni bane ba wanda yake na wajauci an gane ko kwadaitarwa ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu tunda ya ga sun fi kowa yawa a wuta to ga abin da zai zame musu garkuwa tsakaninsu da wuta shine manzan Allah ya nuna musu cewa su yi sadaka don haka ana buƙatar mace ta yawaita sadaka fiye da yadda namiji zai yi don kasancewar al'amarinsu al'amari ne wanda yake mai girma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana wanda kar mu manta hadisi ya gabata manzon Allah ya ce daidai da tsagin da biyu ku yi kokari ku sanya ya zaman toshe maki tsakanin ku da wuta ma'ana ku dauka ku ba da sadaka wannan hadisi na biyu hadisin abu musa al'ashari Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan mabaraci ya zo masa audu libat ilaihi haja ko kuma aka nemi wata bukata a wajensa bayyada halin biya ƙala sai manzon Allah ya faɗa ga jama'ar da suke tare da shi ishfa'u tu'jaru manzon Allah sai ya ce ku nema ma 'yan uwanku alhurma za a sakauta muku da lada sawa'an bukata ta biya ko bata biya ba in dai ka je ka yi tsaye ka nema ma dan uwanka alhurma a halin kai ba ka iya taimaka masa to sawa'an an biya masa wannan bukata ko ba a biya masa ba kana da sakamako na lada a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce mana man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha sai ce wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha ubangiji ta'ala sai ya hukunta iya abin da ya so wato akan harshen manzansa ma'ana a sababin abin da manzansa ya faɗa ubangiji ta'ala sai ya hukunta iya abin da ya so manzan Allah dai ya faɗa cewa a nema musu alfurma to in Allah ya kaddara a biya ma wannan bukata za a biya in Allah bai kaddara ba to shi dai ya riga ya nemi alhurma to amma wannan al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala shine yace wa yaqdi Allahu ala lisani nabihi ma sha sai ubangiji ta'ala ya hukunta iya abin da ya so akan harshen manzansa ma'ana akan abin da harshen manzansa ya faɗa na cewa a nema ma waɗannan mabukata alhurba in Allah ya kaddara cewa za a ba su za a ba su idan Allah bai kaddara ba kuma dole mutum ya hakura ina wannan kasancewar shi ma zaburarsuwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake saboda cewa ku nema musu alhurma kaga lokacin da aka ce wane ka nema ma wane alhurma a taimaka masa in kana da halin taimakawa kai ne ka fi dacewa a farko ka taimaka kafin ka je ka yi tsaye a wajen wani sannan kuma a kaikaice abin da yake nuna mana shine nema ma jama'a alhurma shine ake kira da shafa'a sai dai kasancewar shi irin wannan neman alhurma ba ta kasancewa sai akan abu wanda yake na alkhairi in dai abu ne na saba ma Allah to bayya halatta wato ka nema ma wani alhurma ka yi tsaye a ce maka masa in dai saba ma Allah subhanahu wata'ala ne ko manzansa hadisi na uku shine hadisin asma Allah ya kara mata yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ni la tuki fayuka alaiki yace ke asma'u karki tsuke bakin aljihu idan kika sake kika tsuke bakin aljihu ke ma za a tsuke miki bakin aljihu lafazin la tuki ma'khuzun ne min al-ika idan aka ce al'ika wato shine daure bakin jika ta kuɗi wato da zare shine alwika idan aka ce alwika'u madaurin da ake daure wato sarita shine wato jika wadda ake zuba kuɗi a da an gane ko dan zaren da ake daure bakin shine ake kira da alwika idan aka ce al'ika wato shine daure bakin jika wadda take ta kuɗi to shine anan manzon Allah ya ce mata la tuki karki sake ki tsuke bakin aljihu kamar yadda ake amfani da wannan Hausa a yau ma'ana mutumin da ya kankanta ciyar da dukiya shine ake cewa ya tsuke bakin aljihu sai ce fayuka alaiki idan kika sake kika tsuke bakin aljihu ke ma sai a tsuke miki an gane ko saboda ka'ida ce aljaza'u min jinsil amal sakamako na kasancewa daga irin abin da ka aikata in ka yawaita ciyar da dukiyarka ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma zai yawaita yalwata maka hal jaza'ul ihsani illa al ihsan wanda ya kankanta kuma ba kowa bai kankanta ma kanshi ya kankanta ma domin ubangiji tabaraka wa ta'ala zai kankanta masa buɗe hanyoyi waɗanda suke na arziki dan yawan ciyar da dukiyarka shine iya gwargwadon abin da albarka za ta shiga a cikin dukiyarka to shine a nan kaga shi ma kwadaitarwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mata cewa ta ci gaba da ciyar da dukiyarta an gane ko kar ta tsuke bakin aljihu sakamakon in ta tsuke shine za a tsuke mata ma'ana ubangiji tabaraka wata'ala zai kankanta buɗa mata hanyoyi waɗanda suke na arziki sannan sai zo da wata riwaya ta daban ta Usman ibn Abi Shayba daga Abda a cikin lafazinsa shi manzon Allah yake cewa la tuhsi yace yake asma'u karki ki diddiga kice na ba wani na ba wani na ba wani ai ya isa karki ki diddiga ko kuma in kashe kaza in kashe kaza fayuhsi Allahu alayki ubangiji ta'ala sai ya miki ki diddiga ma'ana karki sake ki ringa kididdiga akan abin da kike ciyarwa na dukiya shi dai idan ka ɗauki iya abin da yake na bukatunka kuma karka yi abin da za ka kakkaɓe aljihunka gaba ɗaya amma duk abin da za ka bada karka tsaya ka ringa kididdiga wannan kididdiga abin da take janyowa abu na farko shine wahayin shaidani sai ya nuna maka cewa ai idan kana ciyar da dukiyarka karewa za ta yi ga yanzu kana da bukata kaza kana da bukata kaza nan ma akwai wata bukata da za ta bujiro to matukar mutum yana kididdiga shaidani zai zamanto shamaki tsakanin shi da ayyuka na alkhairi in kai wannan kididdiga ubangiji tabaraka ta'ala shi ma kuma zai ma kididdiga akan haka in ma kididdiga a nan kasancewar Allah ya kankanta maka buɗe hanyoyi waɗanda suke na arziki ko kuma kididdiga ta kasance a gobe kiyama ma'ana duk abin da kai sai Allah ya bi shi daki daki ɗaya bayan ɗaya to shine anan yace mata la tuhsi karki take ke kididdiga ma'ana ba a buƙatar mutum in ya ciyar da dukiya ya tsaya ya ringa waiwaye na yi kaza na kashe kaza na kashe kaza ita yi kawai an gane ku idan kana yi ba kididdiga to ubangiji ta'ala zai azurta ka ta inda baka zato baka tsammani wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wannan ba shi da bambanci tsakanin wancan latuki fayuka alaiki da latusi fayusi Allahu alaiki saboda can fayuka alaiki mabniyu ne lil majhul wane ne zai tsuke miki bakin aljihu shine ubangiji tabaraka ta'ala in kin kankanta shi ma sai ya kankanta ma in ka yawaita kuma kanka ka yawaita ma ubangiji tabaraka ta'ala sai ya buɗa maka wannan dai duka dai ƙara zaburarsuwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba muminai wato akan ciyar da dukiya babu sadaqati fi mastaqa wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da yin sadaka gwalgwadon iko ma'ana ba a buƙatar ka yi abin da ya wuce karfinka bayan an ce karka yi ƙididdiga to ba a buƙatar kuma ka yi abin da ya wuce karfinka kawai ka kakkaɓe aljihunka gaba ɗaya bai ya dacewa ba sifa ba ce wata muni kamar yadda Allah ya hane mu ya ce wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik wala tabsuduha kullal basti fataqa'uda maluman mahsura قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج هو عبد العزيز المكي قال وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال أخبرني ابن أبي مليكة أنا عبد أنا عباد بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توئي فيوئي الله عليك اردخي ما استطعت wato abbad ibn abdullah ibn zubair ke cewa asma'u diyar abubakar allah ya kara mata yadda ta je wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sai ya ce da ita latu'i wato karki buloken dukiya abinda ake kira da latu'i ma'akuzin ne minar wi'a idan aka ce alwi'a wato ita ce jika wadda take ta zuba kudi an gane ko latu'i ma'ana karki taskance dukiya haka kawai ki tare ta baki ciyarwa shine ubangiji ta'ala ne yake cewa a can cikin suratul ma'arij wa jama'a fa'awa mutumin da ya tara dukiya yayi bulokenta bayyaciyar da ita to wannan shine makomar shi wuta a gobe kiyama shine anan yace mata la tu'i karki sake ki tare kudi a cikin jika ki daure sai yace fa yu'i Allahu alayki ubangiji ta'ala sai ya suke miki bakin aljihu ma'ana matukar zaki taskance dukiya ki ciyarwa to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai kankanta miki sai yace irda ki mastafat manzon Allah yace ki kyauta gulgudan ikonki lafazin arradhu wato ita ce yan kyauta da mutum zai dauka ya bada an gane ko kenan a nan me ake nuna mana mutum ya yi iya gurgudan iyawar shi duk abin da zaka ciyar shi na dukiya kar ka yi abin da zaka kwari kanka kenan ka waiwaya ka gano irin ɗawainiyar da take kanka amma abin da ka ɗauka ka bada kuma ba a buƙatar ka ringa ƙididdiga na bada kaza na bada kaza wannan manta da shi ya riga ya wuce to shine ana manzon Allah ya ce mata irda ki mastabat yace ikyauta ma'ana ki ciyar da dukiyar ki gwalgwadon ikon ki amma kar ki sake ki taskance dukiya ki tsuke bakin aljihu ki ki ciyarwa in har kin yi haka ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tsuke miki bakin aljihu ma'ana zai kankanta miki albarka a cikin abin da kika samu babun as-sadaqatu tukaffiru al-khati'a wato wannan babi ne na musamman wanda ke bayani dangane da cewa sadaka na kankare ma bawa kurakurai ma'ana duk wasu ayyuka na zunubi sadaka na kankare na wannan ukubar zunubin قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا جرير عن العامش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي وائل هو شقيق بن عبد الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قال قلت أنا أحفظه كما قال قال إنك عليه لجريء فكيف قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف قال سليمان يعني الأعمش قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق قال فيكسر الباب أو يفتح قال قلت لا بل يكسر قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا قال قلت أجل قال فهمنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سله قال فسأله فقال عمر رد فقال فقلنا لمسروق سله قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه قال قلنا فعلم عمر من تأني قال نعم كما أن دون غد الليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليب wato huzaifa Allah ya kara masa yadda ke cewa Umar Allah ya kara masa yadda wata rana ya ce da mu ayyukum ya hafazu hadisan rasulillahi sallallahu alaihi wasallama anil fitina wane ne daga cikinku wanda ya haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wato al'amarin fitina ma'ana fitintunun da za su wakana nan gaba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba sahabban shi labarin duk abin da zai wakana an gane ko na fitintunu shine a lokacin nan huzaifa ya ce ana a hafaguhu kama kala ya ce ni na haddace abinda manzan Allah ya faɗa dangane da fitina kamar yadda ya faɗa haka zan iya zo maka da shi a yau ƙala sai ya ce innaka alaiki da jari ya ce lalle kai kwa ya ce mutum ne mai iko akan haka abinda ake cewa aljari ma'akuzin ne min aljira'a ko kuma ka ce aljura aljura shine wato sadaukanta da buga gaba akan abu shine ce masa innaka alaihi la jari'un lalle kai kwa wato mai iko ne akan wato zawwa da irin wannan hadisi saboda kasancewar duk galibin su a hadisul fitina wato yana sane da su domin shi ma'abucin sirri ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kebantar shi ya sanar da shi wasu abubuwa wanda bai sanar da sauran sahabbai ba fa kaifa qala Umar ya ce masa to yaya ya faɗa kultu sai na ce masa manzan Allah ya ce da mu fitinatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa jarihi duk fitinar da take samu mutum a cikin iyalinsa ko a cikin 'ya'yansa ko makwabcinsa to sallah da sadaka da duk wani aiki na alkhairi na kankare masa wannan fitina ma'ana duk wasu abubuwa na saba ma Allah da suke samun mumini in ma a cikin iyalinsa ko a cikin 'ya'yansa wasu abubuwa wanda suke kan shi na kasawa ko makwabtansa wasu abubuwa da yake na tauye haƙƙinsu to sallah da sadaka da duk wani aiki na alkhairi yana kankare masa wannan zunubi Sulaiman al'amash sai yake cewa kad kana ya kulu wani lokaci kenan abu wa'il malami na ne yake cewa as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar maimakon ya ce wal ma'ruf sai ya ce wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar qala sai ya ce laysa hadhihi uridu Umar ya ce masa ba wannan nake nufi ba ya ce ma Huzaifa walakin ni uridu allati tamuju kamawjil bahar ya ce fitinar da nake so ka bani labari wadda ke kunfa kamar kunhun teku saboda irin rashin zutuwa da za ta wakana tsakankanin jama'a musamman a irin lokaci wanda yake na ƙarshen duniya an gane ko shine ta muju kamaujil bahar yanda za ka ga nan ana rikici nan ana rikici nan ba a gama wani rikicin hallo wani rikicin ya bullo kai a yi ta jayayya a bata lokaci قال سيتي قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس Huzaifa ya ce sai na ce da shi ya amiral mu'minin ba wani laifi a kanka ina ruwanka da ita ba abin da ya shafe ka wannan ke sai ya ce masa bainaka wa baina ha babu mugula tsakaninka da wannan fitinar akwai wata kofa wadda take kullalla an gane tsakaninka da fitinar akwai kofa wadda take kullalla wannan ba a buƙatar in ka san wani labari mara daɗi kai tsaye kawai ka fito ka kama mutum bayani ko da ma ya nemi cewa kai masa bayani shine anan ya ce masa laisa alaika biha ya amiran mu'mini na ba'as ya ce babu wani laifi a kanka dangane da wannan fitina ya kai amirul mu'mini ba abin da ya shahe ka bainaka wa bainaha babu mugla tsakaninka da ita akwai wata kofa wadda take kullalla qala sai yake cewa fa yuksarul babu aw yufta umar da ya naci a wajen tambaya yace kofar nan da kace kullalla shin karya ta ne za a yi da karfin tsiya ko kuma dan makulli za a sa a bude alamun lafiya qala sai yace qultu la huzaifa ne nace yace nace masa a'a bal yuksar wannan kofa karya ta ne za a yi da karfin tsiya qala sai yace fa innahu idza kusira lam yughlaq abada yace in ku karya ta aka yi yace to har abada ku ba za a kulle ta ba qala qultu ajal zai fara ce masa kwarai al'amarin ku haka yake anan mu gane da yace ma Umar tsakaninka da wannan fitina akwai wata kofa kullalla Umar sai ya tambaye shi shin wannan kofa karya ta za a yi ko kuma dan makulli za a sa a buɗa tunda dai fitinar tana cike a kwanci idan aka karya da karfin tsiya fitowa za ta in dan makulli ma aka sa aka buɗa fitowa za ta sai dai idan dan makulli aka sa aka buɗa idan ta dungo kai za a iya maidawa a kulli an gane ko shi huzaifa sai ya ce da umar ya tambaye shi haka sai ya ce bali kusar ya ce a a kofar nan hukarya ta ne za a yi kala sai umar ya ce masa fa innahu iza kusira in kwa karya ta ne aka yi da karfin tsiya wannan kofar ya ce to lam yughlaq abada ya ce har abada ba za a kulle ta ba saboda duk yau in ka zo ka karye kyaure ko dan makulli bayan da za a iya koma kai tsaye in dai karyawa aka yi to bayan da za a iya koma yadda ake bukata amma in dan makulli aka sa aka buɗa za a iya maidawa kamar yadda aka buɗa kuma a kulle qala qultu ajal zaifa yace sai na ce masa kwarai al'amarin ku haka ne in dai aka bude kofar nan aka karya ta to har abada ba za a bude ta ba har kiya ba za a kulle ta ba har kiya ba qala yace fahimna an nas'alahu ma manil ba yace sai muka ji he muka ji wato fahimna sai muka ji tsoron an nas'alahu manil ba wato mu tambaye shi wai wace ce kofar tunda ka ce akwai kofa wadda take a kulle an gane ko nan kenan abu wa'il ne yake cewa sai muka ji tsoron shi huzaifa ma'ana kurjininsa sai ya cika mana zuciya mu masa tambaya wane ne kofar wanda ka ce akwai kofa kullalla faƙulina li masruq sai muka faɗa ga masruq ibn al-ajida shi ma yana daga cikin kibarut tabi'i muka ce masa salhu je ka tambayi huzaifa kai ma dai malamin ka ne kala sai ya ce kala sai ya ce fasa'a da hu wato sai ya je ya tambaye shi an gane ko abu wa'ila yake cewa fasa'a da hu wato masruq sai ya je ya tambayi huzaifa dangane da kofar wai wane ne kofar faƙala sai huzaifa ya ce masa wannan kofa umar radiyallahu anhu an gane ko nan kenan faqala ba za ka ce ba faqala umar radiyallahu anhu kenan sai ya zama to ka jingina ma umar kaulikin in ka ce faqala kenan qaula anan na huzaifa ne huzaifa sai ya ce zalikal bab umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kenan wannan kofa umar shine wannan kofar qala sai ya ce fa qulna sai muka ce da huzaifa fa alima umar man ta'ani Umar ko ya san wa kake nihi da kace bainahu bainaka wa bainaha babun mughlaq ya san wa kake ni qala na'am yace Umar kwarai ya san da cewa da shi nake nishi an gane ko saboda akwai hadisi sahihi wanda wani sahabi yake gaya ma Umar yace masa wata rana ka wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna zaune sai manzon Allah yake cewa kofar fitina yake cewa ta wuce wadda in an karya ta ya ce ba za a kulle ba kamar yadda hadisin yake cikin almusnad na al-imamul bazzara sannan kuma akwai hadisi sahihi wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da abubakar da umar da usman sun hau kan wani dutse idan ya girgiza manzon Allah ya ce masa a kanka ya kai dutse akwai as-siddiq sannan kuma akwai shahidan shine kenan usman da umar wanda shi Umar tintini ya riga ya san da cewa kashe shi za a yi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari iya abin da yake jira kuma lokaci saboda daman ya san da irin wannan fitintunu da dalilai kamar waccan aya da ubangiji ta'ala yake cewa qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shiya'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd al-aya lokacin da wannan aya ta sauka qul huwal qadiru ala an yab'atha azaban min fawqikum manzo Allah sai ya ce a'udhu bi wajhi llahi karim sai yake cewa aw min tahti arjulikum manzo Allah ya ce a'udhu bi wajhi karkare sai yake cewa auyan misakum shi'a an wayu zika ba'dakum ba asaba manzo Allah sai yace haza akhaf haza akhaf ko kama kala to wannan kaga dalilai ne waɗanda suke tabbatarwa cewa mu'minai za su samu kansu a cikin fitintunu wanda farkon wannan fitina ku shine kashe Umar tunda aka kashe Umar har yau jama'a ta musulmi ba su samu kwanciyar hankali wannan kofa kuma ba za a kulle ta ba har zuwa kiyama to shi yasa ya masa kinaya ya ce masa tsakaninka da wannan fitina akwai wata kullallar kofa umar ya ce masa buɗa ta za a yi ko karya ta za a yi ya ce a karya ta za a yi umar ya ce masa to in har ko karya ta aka yi to har abada ko ba za a kulla wannan kofa ba har abada ba za a kulla wannan kofa ba to shine anan su sai suka tura a sai suka ji tsoron su tambayi shi huzaifa wai wane ne kofar wannan tunda zaurance ne yake kinaya ce yake a lokacin nan suka tura shi masruq ya je ya tambaye shi ya je ya tambaye shi ya ce masa wannan kofa umar ne shi masruq sai yake ce masa ya kai huzaifa shin umar ko ya san da wa kake nihi lokacin da kake faɗa masa wannan zance ya ce kwarai umar ya san kowa nake nihi ya san shi shine kofar shine ana yake cewa na'am yace qala sai yace na'am kwarai Umar ya san da wa nake nufi yace kama anna duna gadin laila kamar yanda kafin gobe akwai dare yau kenan sai an yi dare ake yin gobe an gane ko kenan kasancewar kamar yanda ka san cewa dare shi yake gabatar safiya to haka Umar ya fahimci wannan zance an gane abu ne wanda yake kusa kuma fitinar ba a nesa ba take وذلك أني حدثته حديثا ليس بالعذالي yace ni ko na bashi labari an gane ko haddastuhu hadisan laysa bil azali daman na bashi labarin wannan hadisi amma kasancewar ba wani zaurance bane ba lafazin azali jam'i ne na uguluta idan aka ce al-uguluba shine da zaka ma mutun zance a lullube wanda sai mai hankali da lura yake iya fahimta ana kiran al'agali kamar irin abubuwa da ake yi kamar na yara kamar misali da ake irin wasu kalmomi a lokacin yarinta da za a ce bunni-bunni ta ki bunnuwa sai a ce inuwa to irin wannan su ne ake kiransu al'agali to shi ne ya ce wa zalika an ni haddastuhu hadisan laisa bil agali ya ce domin ni na zantar da shi zance ne wanda yake ba zaurance ba ma'ana ya fahimci inda aka sa gaba shi shine kofar kenan idan aka kashe shi fitinar za ta kullo idan ta kullo ko wannan kofa ba za a kulle ta ba har zuwa kiyama bayan kashe umar aka samu irin rikici tsakanin sahabbai da wasu yaƙe-yaƙe aka zo aka kashe usman da duk abin da ya gudana har zuwa yau don haka kasancewar wannan dai za mu iske babi na musamman insha Allah a cikin can nan gaba cikin shine kitabul manaqib za mu iske hadisin akan bayani akan abin da ya shafi fitintunu da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب